ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi, kamar yadda muka saba karatu a wannan lokaci dare na asabar yau muna hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama goma sha bakwai ga watan rabi'u thani hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha uku sha biyu ga watan disamba watan goma sha biyu miladiya na da dubu biyu da goma sha tara kinan yau sha shidda maimakon sha bakwai ga rabil athani ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka kashfu shubuhat na sharhin al'allama al'usuli al-muhaddith muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala muna ƙalƙashin gaba da malam ya yi bayanin mutanen da ya zamanto kalma ta kafirci tana hawa kansu kuma da kore kafirci akan wanda ya aikata wani abu wanda zai hudda shi daga musulunci dalilin jahilci mun yi bayanin malam ya ce ira na daga cikin mutanen da ake kafirtawa ya kasa su kashi hudu na farko ya ce annau al'awwal man arafa anna tauhida dinullahi wa rasula arafa anna tauhida tauhida dinullahi wa rasula ya san cewa tauhidi addinin Allah ne da manzo alladhi azharnahu lin-nas wanda muka wa mutane bayanin shi وأقر أيضا يتبتا هكذا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر كما هل لو يساك تبتا إرم وانا قدري أكان دوا دوسنا كو دوسي كو وتئتاتيا كو وسمتاني الذي هو دين غالب الناس وانا يزمن توشيني الدين يوانشم متاني أنه شرك بالله شاوانا شيني شركة دا الله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شركة دا ko irin addinin da Allah madaukaki ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallama wanda yake hani da shi wa yuqatilu ahla iya yakin ma'abutan shi li yakuna ad-dinu kulluhu lillah domin addini ya kasance dukkan shi na Allah ne kenan wannan malam yace fa huwa kafir da karshen magana shi ce kafir wannan kafiri ne sai nau'i na biyu mutumin da ya san haka ya san addini sai dai an waye gari iya zagin addinin manzo sallallahu alaihi wasallam kana samun irin mutane irin wannan duk da cewa iya kirarin shi fa aiki yake da addinin musulunci amma za ka same shi iya zagin addinin musulunci kuma iya yaba wanda ya bautawa wani mutum misali kuma wanda suke bautawa abdul yusuf da ashkari da wannan wanda suke bautawa aba ali da sauransu da khadr shi ma wannan ana ɗaukar shi kafiri nau'i na uku wanda ya san tauhidi ya so shi ya bi shi kuma ya san shirka hallau shirka ce ya barta sai dai kash iya ƙin wanda ya shiga cikin tauhidi wannan kuma iya son mutane su wanzu a kan shirka hallo shi ma wannan kafiri ne malam ya kawo dalili fada Allah madaukake da ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum wa'annan an yi haka ne dalilin cewa wa'annan sun ƙi abinda Allah maɗaukaki ya sabkas sai Allah ya saryantar da ayyukansu za mu tashi kan nan kan kashi na hudu a wannan gaba muka tsaya kala annau'un rabi'u kashi na hudu man salima min hadha kulli wanda ya kubuta daga dukkan irin wannan kudurce-kudurce walakin ahla baladihi yusirruna aw yusarrihuna bi adawati ahli tauhid sai dai yan garinsu ko yan kasarsu sun nace absa nuna adawa akan tauhidi ga ma'abuta tauhidi zukaman mutanen da za ka samu a turai suna zaune a turai mutum ya yi imani ya san tauhidi ya san shirka baya da kyau sai dai 'yan kasar suna ƙiyayya da tauhidi da addinin Allah wa ba ahli shirk wa sa'idi na fi kitali suna bin ma'abuta shirka kuma sun zage damtse akan yakinsu masu tauhidin suna yakin masu tauhidi wa ya ta'azzar bi an tarak bi an taraka watanihi yashqu alai kuma ya kawo uzurin cewa fa shi ba zai iya barin kasarsu ba ko garin su fa yuqatilu ahla tauhid ma'a ahli baladi sai a wayi gari idan wannan yan gari ko yan kasa za su yaki ma'abuta tauhidi ya mara musu baya ya tahi tare da su a yaki masu tauhidi wa yujahidu bi malihi wa nafsihi yayi jihadi da dukiyar shi da ran shi fa hada aidan kafir wannan ma kafiri ne ina imanin shi na farko da sanin tauhidin shi da barin shirka da yayi bayya hudda shi da kafirci domin ya gamu an yaki wannan masu tauhidi saboda ba dan saboda gurin kasa ba dan Allah ba ina sai fifita kasar shi da san kasar shi akan mene akan tauhidi aka yaki tauhidi kuma da duke shi da kanshi qala fa hadha kadhalika wannan ma fa hadha aidan kafir fa innahum lam ya'murunahu bi tarki sawm law ya'murunahu bi tarki sawm sawm ramadan da dai za a ce su umarce shi da ya bar azumin ramadan wala yumkinuhu siyama illa bi firaqihim kuma bayyayiwa ya iya azumi sai ya rabu da su fa'ala to da ya bari walau ya'murunahu bi tazawwuj imra'ata abihi da dai za su umarce shi ya auri matan mahaifin shi wala mikinuhu zalika illa bi firaqihim fa'ala kuma ba zai iya kubuta daga wannan ba sai ya bar su to sai ya aikata wa muwafaqatuhum ala al-jihad ma'ahum bi nafsihi wa malihi dacewa da yi da su suka yi ra'ayi guda a bisa yakin masu tauhidi da karan kanshi da duke shi ma'a annahum yuriduna bi zalika qat'a dinillah wa rasuluhu duk da cewa suna nihi da wannan yaki yanke addinin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam akbar min zalika bi kathir wannan shi yahi girma su su tari kathir فهذا أيضا كافر وإنما إذن يعني إنه وإن يعني كافر وهو ممن قال الله فيهم هذا كتكم متانا دع الله مدوككي يفرد يتي ستجدون آخرين سنوزا كساموس أنجيوي كو الأمومي يريدون أن يأمنوكم سناسو سلاما تدكو سباكو لامني ويأمنوا قومهم كما سناسو سبا متانا سحلو لامني abu biyu ne bayya gamuwa ko dai ka ba muminin lamuni ko kuma ka ba kafirai lamuni biyu ba sa gamuwa ka ba wannan lamuni ka ba wancan lamuni ila kauli har zuwa fada Allah madaukake da yace sultanan mubina fa hadha hadha allazi naqul wannan shine wanda muke fadi mala yace wa ammal kadhib wal buhtan fa mithl qawlihim na daga ƙarya da kiran ƙarya dai da ake wa ahalus sunna shine faɗarsu da suke cewa inna nukaffir bil umum cewa wai mun ban ma cewa wani kafiri ne wani kafiri ne sai dai mu ce kaza masu abu kaza kafirci ne ko kafirai ne wa nushibu hijra ilaina muna wajabtar da yin hijira ya zuwa ya zuwa gare mu ala man qadira ala izhari dini absa wanda ya sami iko ga bayyana addinin shi suna cewa halal wa inna nukaffiru man lam yukaffir muna kafirtar da wanda bayya kafirtarsuwa wa man lam yuqatil da wanda bayya yaki wa mithla hadha da makamantan wannan wa da'afun ad'afahu linki ba linki na irin wannan kiran karya da suke fa kullu hadha min al-kadhibi wal buhtan Allah ya ce wannan dukkana daga cikin karya dai da kiran karya alladhi yasudduna bihi an-nas an dinillahi wa rasuli wanda da shine suke toge ko suke tauye mutane game da addinin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa idha kunna idan idan muka kasance la nukaffir man abada sanama alladhi ala abdul qadir idan ba mu kasance ba muna kafartar da mutumin da yake bautawa gumkin da yake kan abdul qadir dan a wajen kabarin abdul qadir akwai wani gunki da suka yi wa sanamu alladhi ala qabri ahmad al badawi da gunkin da yake akan ahmad al badawi a misra yake shi ma wani wali ne wa amsalihima da makamantansu li ajli jahlihim da rishin kafartar wannan da muka yi dalilin jahilcinsu ne wa adami man yubayyinahum yunabbihahum da rishin wanda zai musu tambihi ya faɗakar da su cewa wannan shirka ce ga jahilci ga ba a ba samu ba wanda zai musu bayani cewa wannan wa shirka ne fa kaifa nukaffir man lam yushrik billah ba mu kafirtar da wancan ba ta yaya ma za mu kafirtar da wanda bai yi shirka da Allah ba idza lam yuhajir ilaina in dan kawai bai hijira zuwa gare mu ba ina malana iya mai da murtani ne game da mutumin da suke zargin ahlus sunna akan kafirtar da mutane kuma alhali ba gaskiya bane ba wanda gashi kaga mutum iya bautar gumki baka ce kafiri ne ba saboda jahilcin shi ko saboda rashin sanin bai san ba ya samu ba wanda zai mai bayani ba ina zaka kafirtar da wanda yake da tauhidi kawai saboda bai yi hijira bane ba, ne ba. aulam yakfur wa yuqatil ko dan bai yukaffir wa yuqatil ko dan bai kafirta su ba ko kuma bai yi yaki ba qala subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka Allah ko ka tsarkaka daga dukkan tawaya hadha buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girma qala bal nukaffir tilka al-anwa al-arba'a muna kafirtar da irin wancan dangogi guda hudu wanda aka yi bayanansu li ajli muhadatihim lillahi wa rasul dalilin kiyayyarsu ga Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam farahimallahu imra'an nazara nafsa Allah ya ji kan mutumin da ya kalli kanshi wa arafa annahu mulaqin Allah kuma ya san cewa shi mai gamuwa ne da Allah madaukaki alladhi indahu aljannatu wan nar wanda wurin shi ne ke da aljanna da wuta wa sallallahu ala muhammad Allah ya dadin sida bisa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da ala shi wa sahbihi da sahabban shi sallam ya kubutar da su tatimmatun malai ce cikon bayani al-ittisafu fi al-ikhtilafu fi mas'alati al-uzri bil jahl كغيره من الاختلافات الفقهيه الاجتهادية saɓani tsakanin malamai game da hukuncin mas'ala ta uzuri da jahilci mas'ala ce ka wani sauran saɓani da ake samu na fiƙihu wanda ya zamanto suna da alaƙa da ƙoƙari a neman zaƙulo gaskiya inda take wa rubbama yakunu ikhtilafan lafziyan kai wani lokaci ma iya iya kasancewa sabanin wannan na lafazi ne ba na hakika bane ba fi ba'd al ahyan awani wasu lokuta min ajli tatbiq al hukm ala shakhs domin tabbatar da hukunci a bisa daidaikun mutane a shakhs al muayyan wannan mutum wanda za a ce takamaimai ai ana nihin annal jami'a yattafiquna ala anna hadha alqawl kufr zaka samu dukkan malume sun hada kai a bisa cewa wannan fada da mutun zai yi kafirci ne aw hadha al-fi'l kufr ko kuma wannan aiki da mutum zai aikata kafirci ne aw hadha at-tarku kufr ko kuma barin irin wannan aiki kafirci ne walakin hal yasduqu al-hukmu ala hadha ash-shakhs al-mu'ayyan sai dai wannan hukumci iya gaskata a bisa mutum takamaimai wanda ya aikata wannan liqiyamil al-muqtada fi haqqihi domin abin da ya bibiyi wannan hukumci akan shi ya tabbata wal intifa'il mani' kuma da abin da rishin samun abin da zai hana shi ya kafirta aw la yantabiqu ko kuma ba a dora wannan hukumci li fawati ba'd al-muqtadiyat saboda rishin samun wasu abeba wanda za su hana hukuncin da zai bibiye a kafartar da shi an wujudu ba'd al-mawani' ko kuma a samu wani abin da zai hana a kafartar da shi misali akwai abin da yake da alaka da jahilci ko kuma mantuwa mutum bai ya jahilci abu in yayi bakaci a kafiri ne sai ka karantar da shi ko kuma ya zamanto wata rashin lahiya ce ko tilastar da shi da aka yi da aikan aikata wani abu baka cewa kafiri ne saboda tilastawa da aka yi nan can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa mustakrihu alai ina abinda aka tilastar da mutum akan shi to Allah madaukaki bai ya kama mutum da zunubi ta bangaren shi قال وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين ما لهيتي جاهلتي متن جاهلتي أبن ديكي كافر تدشي يا كسكشي قدابيو الأول كشي نفرقو أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام wannan aiki ko fada wadda za ta kafartar da shi ya kasance ya samu ne daga mutumin da yake addini sai dai ba na musulunci ba aula yudinu bi shay ko kuma ka same shi ma bayya bautawa kowa kawai dan gurguzo ne baya da abun bauta walam yakun yakhtar bi balihi kuma bai kasance ba ya duso a hankalin shi anna dinan yukhalif ma huwa alai cewa wani addini wanda ya saba wa abin da yake kan shi baya tunanin cewa abin da yake kan shuha ya saba wa addini fa hadha tujra alaihi ahkamu zahir fi dunya irin wannan mutum ana gudanar da akan shi hukumce hukumce na zahiri a duniya wa amma fil akhirah game da alahira kuma fa amruhu ila Allah ta'ala al'amarin wannan irin mutum na ga Allah madaukaki ne in Allah maɗaukaki ya so ya kama shi da zunubi sai ya kama shi kuma ya so ya gafarta mashi wannan dai al'amari ne na Allah maɗaukaki wal qawlur rajihu magana magana wadda ta zamanto ita ce mafi dacewa annahu yumtahanu fil akhirah ana jarraba shi ranar lahira bima yasha Allah da abinda Allah maɗaukaki ya so azza wajal wallahu a'lamu bima kanu amilin kuma Allah madaukaki ya sani shine mafi sanin da abin da suka kasance suna aikatawa amma duk da haka Allah madaukaki sai ya sa a jarraba su a ga ina suka karkata ya zuwa imani ne ko kuma ya zuwa kafirci qala wallahu a'lam bima kanu amilin lakinnana na'lam annahu lam yadkhul an-nara sai dai mun san cewa ba zai ba zai shiga wuta ba illa bi zambin sai da zunubi inan Allah bayya azabtar da mutum sai da zunubi baka shiga wuta sai da zunubi liqaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace wala yazlimu rabbuka ahada Allah madaukaki bayya zalunta kowa ahada kowa namiji ne mace ne yaro ne babba ne bayya zalunta kowa قال وإنما قلنا تجرى عليه أحكام ظاهرة mun ce kawai ana gudanar mishi a kan shi hukumce-hukumce na zahiri fi duniya a duniya wahiyar ahkamin kufur ana ce mai ana zartar da kanshi a kanshi hukumci na kafirci don me li'annahu la yudinu bil islam domin bayya addini na musulunci fala yumkin an yu'ta hukuma kinan bayyayiwa a bashi kuma hukuncin mene hukuncin musulunci ba a ci ba musulmi ne saboda baya addinin musulunci wa inna ma qulna bi anna rajiha annahu yumtahanu fil akhirah mun ce abin da yake mafi dacewa mafi rinjaye shine ana jarraba shi a lahira li'annahu ja'a fi zalika atharun kathiratu domin a cikin wannan hukunci hadisai sun zo masu yawa zakaraha ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya ambata ta fi kitabihi tariq al-hijratayn tariq al-hijratayn inda kalamihi ala al-madhhab ath-thamin fi atfal al-mushrikin tahta al-kalami ala at-tabaqah ar-rabi'ah ashar yace kalkashin magana shi da yi akan mazhabi na madhhab ath-thamin na takwas fi atfalil mushrikina a cikin yara na mushrikai kananan yara wanda ba su balaga ba tahtal kalami ala tabaqat rabi'a kalkashin wannan bugu ko kuma bangare na goma sha hudu kina yayi magana cewa wannan Allah madaukaki iya jarraba su ne wanda ya bi umarni na Allah madaukaki sai shiga aljanna wanda kuma ya fandare bibi ba sai a sa shi wuta annau Sani kaso na biyu wanda zai aikata abin da zai kafirtar da shi kala an ya kuna min shaksin yudinin islam ya kasance ya zo ne daga mutumin da yake addini na musulunci walakin na hu'asha ala hadhal mukaffir sai dai kuma ya rayu a bisa abin da yake kafirtar da shi walam yakun yakhtar bi balihi bai zo a hankalin shi ba annahu mukhalifun lil islam cewa wannan abin da yake ya saba wa musulunci bayya ma tunanin cewa abin da yake ya saba wa musulunci wala nabahahu ahadun ala zalika kuma babu wanda ya fadakar da shi akan wannan cewa abin da kake kan shuha ya saba wa musulunci fa hadha tujra alaihi ahkamul islam zahira wannan ana gudanar da akan shi hukumce hukumcen musulunci na zahiri ba a ce mai kafiri saboda mene saboda jahilcin shi kuma ba wanda ya karantar da shi amma fil akhirah fa amruhu ila Allah hallau shi ma a lahira al'amarin shi na ga Allah madaukaki azza wa jalla wa qad dalla ala zalika alkitab was sunnah kuma alqur'ani mai girma da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni a haka wa aqwalu ahlul ilm da maganganun malamai famin adillatil kitab na ga dalilai na alkur'ani mai girma ƙauluhu ta'ala faɗa Allah maɗaukaki da ya ce wa ma kunna mu'azzabina hatta na ba'asa rasula ba mu kasance ba masu azabtar da al'umma har sai mun aiko musu manzo wanda zai kira su zuwa ga musulunci ya karantar da su shari'a ta musulunci wa ƙauluhu da faɗa Allah maɗaukaki da ya ce وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى ubangijin ka bai kasance ba mai halakar da wata alkarya wadda take gehen makka hatta ya ba'atha fi ummiha rasula har sai ya aiko wani manzo a cikin makka ummiha makka ana ce mata ummul qura wa alkaryoyi to sai ya kasance ya aiko wani manzo a cikin makka yatlu alaihim ayatina wanda zai yi karantar da su ayoyinmu wama kunna muhlikal qura bamu kasance ba masu halakar da alkarya illa wa ahluha zalimun face sai in mutananta azzalume ne wanda suka zalunci kawunansu da bautawa wani Allah ba Allah ba wa qauluhu da fada Allah madaukake da yace rusulan mubashirina wa munzirin haka manzanni wanda suke wanda suke bushara da aljanna ga wanda yi wa Allah madaukaki da wa munzirin manzannin da suke galgadi ga wuta ga wanda ya saba wa Allah da manzannai لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ba don komai ba muka aiko wannan manzanni saboda kai ya kasance ga mutane wata hujja akan Allah madaukaki dan ka gobe su kiyama Allah ya kama su da laihi su cewa Allah Allah dan me baka aiko manzo ba wanda zai karantar da mu addinin ka to Allah sai ya aiko manzanni saboda yanke hujja wanda ya imani da su shikenan wanda bai yi ba shi kuma al'amari na gare shi na'am haka Allah maɗaukaki yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha wa ma arsalna min rasulin ba mu taba ba aiku wani manzo illa bi lisani qaumihi sai da halshen mutanen shi li yubayyana lahum domin ya musu bayanan abinda muka sabkan musu dokokin da muka dora musu fayudillullahu man yasha Allah ya batar da wanda ya so da ilimin shi wa yahdi man yasha kuma ya shiryar da wanda ya so halau da ilimin shi haka Allah madaukake yake cewa wama kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqu Allah bai kasance ba wanda yake batar da wasu mutane domin ya batar da wasu mutane ba da izhadahum bayan ya shiryar da su hatta yi bayyana lahum ma ya taƙon face sai ya musu bayanin abin da za su ji tsoron shi da shi na in sun aikata falila alhamdu in kuma musu aikata ba sai Allah maɗaukaki ya halakar da su Allah maɗaukaki iya cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات أو بينة من ربكم وهدى ورحمة هكذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه wannan littafi ne wanda muka sabkar da shi mai albarka mubarakun fattabi'uhu ku bi shi wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ba dan komai ba saboda a muku rahma an taqulu domin kadda ku ce innama unzila alkitabu ala ta'ifataini an sabkar da littafi ne kawai a bisa bangarurruka guda biyu yahudawa da kirista min qablina gabaninmu wa inna kunna an dirasatihim laghafilin mu kuma mun kasance game da karan karatun su gafalallu ne bamu sani ba bamu iya ba aw taqulu ko kuma ku ce law anna unzila alaina alkitabu da dai kakkuce inda an sabkan mana littahi la kunna ahda minhum da mun yi su shiryuwa faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum tabbat littahi ko bayani ko ayoyi daga ubangijinku sun zo muku wa hudan da shirwa wa rahma da rahma ina duka wannan Allah madaukaki ya aiko wannan ne manzanni da littattafan da ya sabka saboda yanke aya yanke hujja akan al'ummomi قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان da sauran ayoyi wanda suke nuni cewa hujja fa batta tsayawa illa ba'da al-ilm sai bayan ilimi wal bayan da bayani ina ga lokaci ya ja an wannan gaba za mu tsaya abinda muka hadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya ubangiji Allah wanda Allah madaukake ka tsare mana kasan mu ka ba mu kwanciyar hankali cikin wannan kasa da sauran kasashen musulmi Allah wanda suka rasu Allah madaukake ka ji kansu ka gafarta musu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.